بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 27 ga watan Rabiul Akhir shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Oktoba 2025 wannan shine darasi na 77 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Muhammad ibn Abdullah Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana bayani ne akan ka'idoji da ladubba na sana'ar karatu da ilimi da karantarwa muna amfani da nuska ta abul ashbali az-zuhairi wanda ya tace abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayan al-ilmi wa fadli Allah ya saka mishi alkhairi yan ba manta ba muna bibiyan malayin da yake muna maganganu game da yadda ake mu'amalantar kalamul aqrani ba'dhum fi ba'd wato zancen da sa'anni da tsararraki suke yi akan junansu na yarfe ko hassada ko fushi ko makamantansu za mu tashi inda yake cewa a lambar tarjama ta 1559 daga shafi na 443 qala abdullah ibn wahab su'ila malik an mas'alatin fa ajaba fiha fa qala lahu as-sa'il an tambaya al-imam malik rahmatullahi alayhi game da wata mas'ala ta ilimi sai ya bada amsa sai mai tambayan yace masa inna ahla ash-shami yukhalifunaka fima fiha fayaquluna kaza wa kaza yace to malaman kasar Sham dai sun saba ma wannan fatawar taka ya kai maliku abinda suke fada shine sun ce kaza sun ce kaza sabanin abinda ka fada qala sai maliku yace wa mata kana hadha sha'nu bi Sham to yaushe ma akai da akai ilimi a kasar Sham waye malami a kasar Sham innama hadha sha'nu waqfun ala ahli al-madinati wal kufa ita wannan sha'ani na ilimi iya waɗanda Allah ya huwace musu shi shine mu mutanen Madina da kuma mutanen ƙasar Kufa sai malam yace wa hadha khilafu ma taqaddama min qawlihi fi ahli al-Kufa wa ahli al-Iraq kaga nan zancen shi ya saba wa abin da ya faɗa a baya wanda aka ruwaito inda yace mutanen Kufa da mutanen Iraki ba su iya karatu ba nan kuma kaji yace sun iya wa khilaful ma'ruf minhu min tafdilihi lil auza'i kuma wannan ya saba wa abinda aka sani daga maliku cewa yana ganin darajar ilimin al-imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i wanda shine imamu Aisha wa khilafu qawlihi fi Abi Hanifa al-madhkur fi al-bab qabla hadha kuma ya saba wa maganar da aka ambata gabanin nan wanda aka ambata daga maliku game da Abu Hanifa akan cewa Abu Hanifa shi ma bai san ilimin hadisi ba لأن شأن المسائل بالكوفة مداره على أبي حنيفة وأصحابه وثور كما دم سنشي ودون أبريشة في إلمي أتصف كوفة فهنا كيكي وياواني أكم مكرنة أبو حنيفة لدالبانسا su Muhammad ibn al-Hasan su Zufar su ainihin wato Hammad dansa su Abu Yusuf al-Qabi da ire-irensu wa Thawri da kuma Sufyan al-Thawri kaga maganganun daga jin wacce magana kasan cikin fushi Maliku yayi ta ce waye iya karatu ma kasar sham wai duk jahilai ne daga ji ka san magana ce cikin fushi qala abdullah ibn ghani qultu li malik na tambayi imam malik nace inna mu dinnan lam nakun nara as-sufrata wal qudrata shay'a mu a fatawar garin mu as-sufra fatsi fatsi wal qudra da gundari gundari wanda yake fita a al'auran mace lokacin da al'adarta ta zo ta kare ba ma kallon shi a matsayin wani abu wato idan mace ta ga wannan to mu a gurin mu tsarki ne su kuma a gurin malikiya mu a wajen mu malikiya sai an ga alqassatul bayda kaga wannan ragowan gundaru gundare da datti dattin nan har yanzu sunan shi haila wala nara zalika illa fi damil abit mu abinda muke gani haila sai mun ga jini danye shar al abit ay afari sai an ga jini da gaske qala malikum sai maliku ya ce wa hadi sufratu illa damu tun ba jahilci ba sufran muhammad ba jinin bace ثم قال إن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوة وإن غيركم إنما العمل فيهم بأمر الملوك تشمونا مدينة تتغني mu karatunmu na annabta ne ku kuma can kasar sham sarakuna ne suke ga muku abin da naku ku sarakuna kai kuke kaga ya musu dameji gaba daya wa hadha min qawlihi aidan khilafu ma taqaddama malam yace kaga wannan ma ya saba abin da aka ji daga maliku a can baya wa kad kana ahlul iraqi yasifuna ahlul madinati anna al'amala indahum bi amri al-umara yadda maliku dinnan ya musu mummunan shaida cewa sarakuna ne ke ga musu fatawar da za su bayar ba ilimi suke bi ba to haka su ma mutanen kasar iraki suke wa yan madina kallon cewa yan abu sarki ne kawai mithlu hisham ibn isma'il al-makhzumi kamar yadda ake ambata game da wani sarki mai suna hisham ibn isma'ila ibn hisham ibn al-walid ibn al-mughira wannan sarki ne na madina a gwamna kakan halifa ishamu dan abdul malik ne mahaifin uwarsa to sai aka bashi gwamna a zamanin walid dan abdul malik shine wanda yema sayyid dan musayyab duka din da saboda sayyid dan musayyab ya ki mubai'a ga walid dan abdul malik wanda wannan ya gadan mishi da kiyayya a gwamnatin mutanen madina ba sa son wannan mutumin sam to kuma sai a dinga zoliyarsa ana cewa ai ra'ayin shi suke bi mutumin da ba sa siyasar shi ba sa san shi da an ambace shi za su ce ya bugi malamin mu Allah ya wadaran shi to sai ana zoliyarsa ana cewa ai suna jin tsoron shi sai abin da ya ce su suke yace fi muddatin wa ghairihi wa hadha a wani lokaci da kuma waninsa bayan wuce shi kenan wa hadha kulluhu tahamulun min ba'dihim ala ba'd wannan duka tahamul ne wato abin nan ne kamar a ce mummunan zance ka kalli mutanen gari ka zaga cikin Allah da an ce misali zare cikin Allah wannan garin ai shi'a ci Kano a cikin Allah ga wannan garin kaza ayo mutane duka kudin goro saboda wani yanayi ko wani fushi ko wata mas'ala وروينا أن منصور بن عمار قص يوما على الناس وأبو الأتاهية حاضر فقال an murwaito cewa mansur ibn ammar wata rana yayi wa'azi shine kassa yayi wa'azi kuma akwai wani babban mawaki shine abul attahiya yana zaune faqala yana jin wa'azin sai ce inna ma saraka mansurun hadha al-kalam min rajulin kufiyyin ce wannan zancen ba wallahi ba magana shi bace sata ne yayi plagiarism eh yayi yayi copy and paste ne kenan ko a zamanance faqala mansur fa balaga mansuran sai labari ya kai gun malama an ce ai wani mawaki ya ji wazin ka yace duk ƙarya ne ba karatun ka bane fa qala abul attahiyatu zindiqu da cewa wannan zindiki ne kaga shi ma ya mayar da irin magana kamar da kaga ana yi irin yanzu dinnan a social media ba sabon abu bane kawai platform din ne kawai sabo amma tarawnahu la yadhkuru fi shi'rihi illa fi shi'ril jannata jannata walan nar abin da sa ce muku zindiki ne ku je da kyau ku saurari waƙoƙin shi za ku ga baya ambatan aljanna da wuta ma'ana da yi imani da su ba wa inna ma yazkuru al-mauta faqat yana ambatan wuta ne kawai dan haka dan da hariya ne in ya illa hayatu dunya na mutu wa nahya wa la wa yulkuna illa ta ai zindiki ne ba haka yake ba tsakanin usadai da yan boko tsakanin yan boko da yan da yan arabiya tsakanin yan kalakato da yan ba boko haka dai ai can irin wannan zantukan kowa ya harba wa kowa kowa ya kafirta kowa kowa ya zargi kowa to irin wannan yanayi fa balaga zalika abul attahiyata sai aka abul attahiyata sai aka mishi labari aka ce to kuma na kuma shi akwai yan gulma sune yan tagin kenan a ce ai tagin din wani ko a tura mishi ta inbox so fa qala fihi sai shi kuma ya tashi sai ya waka yayi zambo yace ya wa idan nasi kad asmata muttahaman إذ عبت منهم أمور أمورا أنت تأتيها كالملبس الثوب من عري وأورته للناس بادية ما إن يواريها وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس أماها أن مساويها إرفاعها لقلوب الناس تبصرها ولا تبصر العيب الذي فيها سيكما شيء يا وائل الناس ya kai wanda kake cewa kana mutane wa'azi ya kai akramakallahu kad asbahata muttahaman ka wayi gari ka zama abin tuhuma iz ibta minhum yayin da kake zagin mutane umuran da abubuwan da anta ta'tiha kana zagin mutane da laifin da kana aikata shi kal mulbisi thawba ka zama kamar wanda ya saka sutura min uryin dan ya rufe al'aurarsa wa auratuhu lin-nasi badiyatu amma kuma rigar ta zama babana daka gemu na waje ta rufe ba ta rufe komai ba ana ganin shi tsirara ma in yi wariha san bai rufe al'aurarsa ba wa azamul ismi ba'da shirki na alamu yace wallahi mu a iya ilimin mu bayan shirka kaga nan ya mai rabbi ya da shi yana da tauhidi tunda ya san shirka ba kyau ce bayan shirka babu zunubin da muka sani fi kulli nafsin amaha an masawiha irfanuha bi uyubin nasi bayan shirka babu zunubin da muka sani kamar mutum ya rufe ido yana kallon laifuffukan mutane amma ya rufe da shi ba irfanuha bi uyubin nasi tabsurha yana ga laifuffukan mutane wala tabsurul aibal aibal ladhi fiha amma baya ganin nashi kaji a nashi a nashi karatun bayan shirka to babu wani zunubin da ya kai kaga aibin mutane kake ganin naka ko haka ne wannan karatun ina ji wannan karatun ba haka ba akwai laifukan da suka fi wannan girma sosai don wannan baya cikin gobe ka ko ya ce hirka kawai ya cire ya kyala su sihiri da bokanci da zina da sata da fashi da wasa da sallah da sauran abin nan kaba'ira ya ce babu kamar ka rufe idan aibinka ka dinga kallon na mutane فلما فلم تمضي الا ايام يسيره حتى مات منصور بن عمار bayan lokacin da gari kuma sai wannan malami sai ya mutu fa kafa abul atahiyati ala kabari sai gashi aka zo aka jana'iza da abul atahiya wannan mawakin ya zo a ga kabarin wa kale yace yaghfirullahu laka ya abasari ma kunta ramaita bihi har yanzu bai manta bai ce Allah gafarta maka kazafin da ka muni har akan kabarin shi ne ya ƙara ya tuna mishi wannan zancen قال أبو عمر ابن عبد البر يكي تدبرت شعر أبي الأتاهية عند الجمع له wanzu wannan adalci irin na malami ne wanda ya san karatu ibn abdulbar ya ce na tsaya na bibiyi maganganu na waƙoƙin abul attahiya inda jam'i lahu sanda na tattara waƙoƙin fawajattu fihi dhikral ba'thi wal mujazati wal hisabi was thawabi wal iqabi ce tsakani da Allah a cikin waƙarsa iya magana akan tashin alkiyama akan sakamako akan hisabi akan lada da Allah yake ba ba saboda haka waccan magana ta malamin can magana ce ya sashiya magana ce ba bisa adalci ba Allah ya gafarta mai yanzu kaga na farko tabbatar da cewa wancan malami Hisham Ammar Masud ibn Ammar yayi magana duk da akan wani dan duniya ne magana ce da ba ta adalci ba ana iya samun haka na biyu kuma ibnu abdulbarri yadda yake da ilimi a hadisi kuma yana da ilimi a waka littafin shi bahatatul majalis wa unsul mujalis yana nan mujalladi uku wanda ya tattara waƙoƙi na hikima da na yabo da na kaza a tun daga zahiriya har zamaninsa a ciki ne wannan aikin yana cewa malaman da suna da intimani da fannonin ilimi wanda mu yanzu muke ganin aibi ne ma a ji kana sabgarsu yanzu wani tashi wani tashi maka yarda ce dan arabiya ne wai yarfa ne wai a cikin ilimi ake wannan yarfa saboda jama'a shedan ya riga ya halakar da tunanin mu ko kuma malami ya tara ɗaliban shi ce kar ku koyi arabiya ba a da bukatar ta kaga wannan shi ne za su zo suna mutum yana yabo yana karatu ne wani kuskure wanda wani dan bid'a zai tafe kuskuren je ta zo layarsa ga sanan muna gani a facebook babu kyan gani babu daɗin gani so da aka zama duk wanda ya ci maka daga koyi arabiya a matsayinka na ɗalibin ilimi to wannan nasiha ce mummuna yake maka wannan mummunan zance ne lallai ilimi na na musulunci baya yiwuwa yadda ya kamata ya zauna a bakin mutum a zuciyarsa da kwakwalwarsa alhalin ya kasance wato ba shi da ba'a ko kuma bida'atuhu musa a cikin ilimin arabiya Allah ya kyauta وأن يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى الليثي كان من موضع يتي كنت آتي بن القاسم ina zuwa gun malam dan kasim babban malamin nan na malikiya fa yaqulu li sai ce mini min aina daga ina kake fa aqulu sai in ce min indi bil wahab dogo abla dan wahab dukan su ba khirijan makarantar maliku shi kuma ɗalibinsu fa ya ƙudu sai ce Allah Allah ka ji tsoron Allah kai ka kiyayi kanka wallahi ittaqillah fa inna akthara hadhihi al-ahaditha laysa alaiha al-amal me ga kuma Abdullahi dan Wahab yana ta karantar da hadisi wanda ba a aiki da su qala yahya yace thumma sannan kuma ati ibn wahab sai ya tafi kuma Abdullahi dan Wahab fa yaqulu shi ma sai ya ce daga ina mina ina anta wancan da aka zaga din shi ma aka jefo shi aka ce shi ma sai ce mina ina anta fa aqulu sai in ce min indi bil kasim za ta fara daga gudan uwanka nake malan dan kasim fa yaqulu ittaqillah na ga maka kiyaye shi ba fa inna akthara hadhihi al masail ra'ayi duk wannan abin da yake faɗa kawai magana ce mara hujja ra'ayinsa ne kaga dukkanin su sun juna tuhuma kuma dukkanin su malamai ne masana kaji gun malam wane ce bisa daga yana kake da goma da cikin kana kana ba goma wannan makarantar me yake wannan wajen banda labari kawai surutun banza shi kuma kuma waɗannan ƴan naga hadisi wurin sa kake zuwa kuma mun gane kowa na da abin da zai zargi ɗaya ma a shiba hallaila bil bariha kullum haka abubuwan da suke maimaituwa to kai ɗalibi yanzu ana koya maka ne cewa duk waɗannan irin maganganu ba ruwanka da su kowane malami yi kokari ka anshi alkhairinsa ka kyale mishi wannan dan adancin da baya rabuwa da shi kar ka saki ka zama sanadiyar suka ko zagi ko ci mutuncin wani malami ko kwaɗi kai da wani malami ko zagi wani ko ka je kan facebook ka ci ka aibata wani malami dan wani ya magana kan shi ko da ai magana ce ai malam wani dama malam wani ya faɗi kaza kan shi ci ai dama malam albani ya ce kaza kan shi dama malam dafa ya ce kaza kan shi wannan ba maganganu ne da ilimi ba basu da basu da kima ilimi hasali ma ba a so ana ruwaito su wannan dan karatu ya kawo kai ne ma ake magana kan su saboda ƙara buɗe ƙofar saɓani suke da kawo gaba da rigingimu da rikita al'umma sai su hana a ci gajiyan malama a ci alkhairin da ke tare da su saboda wannan matsalolin wanda su ne watakila 5% a cikin a cikin ɗauki وعن سليمان ابن أبي شيخ قال كان أبو سيد الرازي أبو سيد الرازي شنو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يماري أهل الكوفة يكسن شينا جايية دمتانا الكوفة ويفضل أهل المدينة ينا قباتت دمتانا المدينة ينا شوى سنفي أن كوفة إلي فهجاه رجل سيوان متن يزنبتيش irin dai da ake yanzu wani wani kawai da ya magana ya ce malaman Kano ko malaman Zaria ko malaman Kaduna ko malaman Abuja kawai ya musu wani wani nomenclature ya sa musu wani suna na zabbo sai wani shi kuma ɗalibin su ko wani masoyin su ya ji labari sai ya mai da martani ko ya waka ya zazzage shi ko ya fito ya mishi ina aiki cewa yayi live ko ya zazzage shi ci mutuncin su shine sai mai sai sai wala qabahu sharshir yace mishi sharshir shine mai katobara wato wanda wanda bai san ciwon kanshi ba bai san abin da yake faɗa ba kaga ya same wani suna kaga an ce a sa mutum wani suna na zambo ko na ko na cin mutunci ko wanda yake da alaka da kamanninsa a ce kawai sai a ce mai ido daya ko mai karayen haƙori ko mai huji a hanci ko gajere ko ko ko dogo ko dan baki irin wannan sunayen da kullum kake jin su ga sanan ana faɗa wanda Allah ya hana shine at-tanabud bil alqab wa qala kalbun fi jahannama ismuhu shurshir sami suna cewa ai ko wani kare ne a cikin a cikin wutar jahannama ana ce mishi mai ka tobara fa qala indi masailu la sharira yuhsinuha insu ila anha wala ashabi shurshir وليس يعرف هذا الدين نعلمه إلا حنيفة كوفية الدور لا تسألا مدينيا فتحرجه إلا أن أليم إلا أن اليم والممشات والزير ga zamban da ya mai shi da 'yan madina gaba daya ya ce indi masailu ina da wasu matsaloli na ilimi na shirira ya husinuwa ce wala wani ɗan iska shi ne shirri ɗan iska mutumin banza bai isa ya iya su ba mu abin da muka iya na karatu a kufa wala wani ɗan iska bai isa ya iya ba in su ila anha ko an tambaye shi wala ashabu sharshi haka nan kuma duk waɗanda yake yabo din nan shi sharshi wala ba su iya ba sune ƴan madina kenan walaysa ya'rifu hadha dina na alamu mu mun san da iya irin abin da muka iya a ilimi ba illa hanifiyatin mu hanafiyan ne da ya kyamata mu muka iya kufiyatin mu mutanen kufa kufiyatin dur mu ɗan kufan ne mu aka sani mun iya fikiyo yace la tas'alan madiniyan har ka tambayi wani dan madina fatar fataharjuhu in ka tambaye shi zaka shi cikin haraj cikin damuwa illa anil yammi in zaka tambayi dan madina tambaye shi akan kogi ko rafi wal mamshati da titina inda ake tafiya da kafa waziri da kuma makada masu yin kida a gidan biki bin zaka tambaye su kidan kaso ka tambaye su kan daudu qala sulaiman ka duba ka gama yan madina ake wannan irin rashin mutunci wala sulaiman yace qala abu sa'id sai abu sa'id yace fa katabtu ila ahli madina kad hujitun bi kaza fa ajibu shi wanda ya ja musu wannan zagi shi abu sa'id da ya ji wakar sai ya rubuta ya aika wa wasu ɗan uwan shi a madina yace to ga abinda wani mawaki dan tusa yake faɗa akan ku to kurama fa ajaba rajulun min ahli madinati fa qala shine kaga yayi tagin din shi kenan ko yayi tagin da yan madina ce to ga yana ana zagin ku a Kano yan Zaria kurama ko yan Kano ana zagin ku a Bauchi ko a Sokoto to kurama to shine su ma sai na samu wakin sai fito fa qala yace laqad ajibtu li gawi saqahu qadarun wa kullu amrin idha ma hamma maqduru qala al madinatu ardu la yakunu biha illa al gina'u wa illa al yamu waziru laqad kadhabta لأمر الله إن بها قبر الرسول وخير الناس مقبول yace lagar ajibtu da gawo nayi mamakin wani wawa shi ya ce mishi dan iska ya ce mishi shirrir ko shi kuma ya ce mishi wawa irin dai kalmomin nan namu ne yanzu saqahu qadrun wanda kaddara ce ta sa ma ya zama musulmi ba yi da wani abu a cikin musulunci in banda haife shi kawai musulmi wa kullu amrin idza ma hamma maqdur duk wani abu da ka gani dama dai kaddara ce take kawo shi قال المدينة wannan wawan ya ce wai garin Madina ardul la yakunu biha illa al-gina'u ba abinda aka yi a Madina in banda kada kade wa illa al-yammu sai sai kwazazzabai waziru da ƴan mata da da maza masu rawa a wajen biki laqad kazabta ce na rantsi maka da Allah ƙarya kake la amrul lahi inna biha qabrur rasul inna inna qabrar rasuli qabrar rasuli ka'irin da yake da ce na rantsi da Allah kariya kake Madina inda kabarin annabi yake wa khairun nasi maqbul kai zaka ci mana Madina garin banza ne ce kariya kake wallahi wa hadha kulluhu mimma zakartu laka min qawli ba'dihim fi ba'd mala ibn abd bari ce to kaga duk irin wannan zattukan wane ya zagi wane wane mai mushi wa qad alima an-nasu fadla al-madinati wa ahlaha fil ilmi tabbas garin Madina gari ne mai falala mutanen gari ne mutane mutanen garin Madina mutane ne masu ilimi ba wanda yake musu wannan wa qala Sulaiman ibn Musa idza kana fiqhu ar-rajuli hijabiyan wa adabuhu iraqiyan faqad kab idan mutum yana da ilimi irin na mutanen Hijaz Makka da Madina sannan ya da ladabi irin na mutanen Iraki to wannan ya zaka ga kamala shi ta tabbata wa amma likin qala مالك يتي كان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم يقول إذا وجدت على المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق إن كان متانا مدينة سنة كان وتمغانا توكي شكت دسكياتي فرواية هذا وشبهه وكتابه أولى من رواية الإلاك الألسنة في أعراض أهل الديانات والفضل ruwaito irin wannan magana ta falalan garin Madina shi yafi dacewa fiye da ruwaito wancan zancen da ke magana akan masu sakin baki akan mutane masu ilimi da falala walakin na walakin ulul fami qalilun kama mutane masu fahimta ɗan kaɗan ne wallahu almusta'an shi za ka ga me yasa saboda mutane masu hankali ɗan kaɗan ne shi sa abin kirki baya yaduwa da yawa abin banza sai ya da yanzu wannan katun da muke da zamu zo na mu zazzage mutane kafin la'asar ya bada ko'ina a duniya kafin la'asar kowa sai ya ji labarin ce ai sun ce kaza a kan wani kowa ya yanka ya yi yadda yake so da shi ba shi ne abinda suke yawo yake trendin ba zagi cin mutunci raddi batanci tonan siriri bayyana tsaraicin mutane bin al'aurarsu shi ne abinda mutane suka yi yadawa da haka suke sun yada irin waɗannan munanan zartattuka amma abin alkhairi karatun alkur'ani karantar da sunna bayani akan ilimi bayani akan tauhidi mas'aloli da za su amfani mutane sai kaga ba wanda ya damu da su sai yan kadan yanzu ta irin su mala albani na Allah ya gafarta mai da bidiyoyinsu suka yawo a cikin duniyar social media za ka ga ai makata ne suke yawon gajajjeru wanda mutane kowa ya yake abin da ransa ke so amma asalin karatuttukan comprehensive suna nan dubbed to shine saboda saboda mutane qali ulul fahmi qalilun masu fahimta ɗan kaɗan ne masu fahimta ɗan kaɗan ne in hudu ba juma'a ce kai ka zo a matsayinka na limami kawai mutane wa'azi su ji tsoron Allah su gyara rayuwarsu su tuba su bi Allah su bi iyaye mata ku mazajen ku ba wanda zai damu amma da ka ce ga sako a can ƙarshe wannan sakon da ake bayarwa wani ɗan naminci biyun nan zuwa ga gwamna zuwa ga sarki zuwa ga wasu abokan hamayya ko zuwa ga wasu malamai abokan rigima da kake rigima da su to iya nan za a yanka ita yaɗawa to ka daina biye ma irin wannan shashancin a matsayin kan ɗalibin ilimi ka daina kuma cewa duk irin wannan sai ka sa baki a ciki shine magana nake ran na faɗi bata me yasa mutum zai ce wai dole komai aka yi magana sai ya sa baki in an yi magana akan likitanci ya sa baki akan fatawa da ilimi da nawazi ya sa baki akan noma da kiwo akan kasuwanci akan tattalin arziki akan islamic banking akan aure akan mutuwa akan rayuwa komai kana da magana akai babu wanda yake da magana akan komai sai wawa shine wanda yake so zalunci shi bayyana ta ta kowane dimension shine zai ce duk abin da ake magana abin da layi musulmi zai sa baki akai wanda zai cika littafin sa da maganganu da abubuwa waɗanda suke a ranar alkiyama ba zai iya kare su Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa kana yahya wa kana bin wa kad kana bin ma'in malam yahya dan ma'in ya dan ma'in abokin al-imam Ahmad din nan wanda Allah ya gafata musu ya dan mai yana da sakin baki sosai akan mutane a wajen darwa ta'dil ya mutu 333 an haife shi ka ta 158 bayan hijira afallahu anhu yace Allah ya gafata wa malai haya ya kasance yutliqu fi a'rabil thiqatil a'immati lisanu yana sakin baki akan mutuncin malamai gogaggu kwararru bi ashiya'a unkirat alayhi yana faɗin maganin da malamai sun masa jayayya a kai min ha ƙaunu kamar faɗinsa kana abdul malik bin marwan abu karin fan sarkin musulmi abu malik bin marwan sai ce ai warin baki ne shi ne abu kara wa kana rajul su'in shi mutumin banza ne kaji fa wa min ha kuma ya ce abu usman al-nahdi sharfi kana sharfiyan mala abu usman al-nahdi wani wanda aka ce yana yin azumi shekara da shekaru matan sha wasu sani din nan ce ai dan sanda ne to sai ne dan yayi dan sanda laifi ne dan yayi dan sanda wa min haqalu fi zuhri haka ne imam zuhri zuhri dai Muhammad ibn Muslim ibn Shab yace innahu waliyal kharaja li ba'd bani umayya ai yayi aiki a hukumar haraji ta bani umayya wa annahu faqada marratan malan kuma wani lokaci ma an yi lissafi kuɗi suka karya a ofishin shi fattahama bihi gulaman lahu sai ya ce wani clark ɗinsa ne ya cinye kudin fadaraba bihi fadarabahu ya dake shi fa mata min barbi har ya kisan kai haji wani labari kuma wa zakara kalaman khashinan fi qatlihi ala zalika gulabu ya dubi ya faɗi magana mai mummuna akan cewa ai zuhuri yayi kisan kai malam yace taraktu zikrahu wannan zancen mummuna ba zan ambace shi ba da annahu la yaliqu bi mithlihi bai dace a ce wato mutum irin ya dan mai irin irin wannan magana ba wa minha qawluhu fil awza'i haka nan yace game da awza'i shi ya dan mai irin innahu kana min al-jund ce aikin soje yake bai dace da malanta ba kenan ko kuwa wa qala fi mudin akhar min dalika al-kitab yaktubu an ahad min al-jund wala karama yana rubuta hadisai daga sojoji ba daga malamai ba malam yace wa qala kuma yace hadisul auza'i an zuhri wa ibn abi kathir laysa bi thabtin yace hadisin auza'i daga zuhri da ya dan abu kathir bai inganta ba duk wannan maganin ba su da inganci wa minha qawluhu fi tawus haka nan ya faɗa game da tawus ibn abi kaisan innahu kana shi'iyyan yace ai dan shi'a ka ga duk wannan maganin da ya dan mai yake ba maganin masu kyau shi sa wasu malamai suke cewa ya dan mai iro ranar alkiyama zai sha tuhuma akan mutanen da ya zaga Allah ya gafarta mai da shi da su gaba daya yace zakara hadha kullahu Muhammad ibn al-Husayn al-Mawsili al-Hafiz bil akhbar allati fi akhir kitabihi fi du'afa a cikin du'afa na na al-Mawsili an al-Ghallabi an ibn Ma'in daga al-Ghallabi dalibin sa وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين كما لم يسروي ثم قال دبن دبن أتكين لتفاي كلا دبن دبن دين كذوبا تكين الكامل في ضعف الرجال تكين لتاف لتفاي إمام الذهبي تكين لتفاي ابن حجر كسنا برجك ومنهم دقسون دسكروي تون لألمان شنو كما سكي بعد نبالي دقريش أخوي عباس الدوري وغيره ومما نقيم على ابن معين وإيب به أيضا قوله في الشافعي daga cikin abin da aka ga cewa ibnu ma'inin ya samu zaniya shine munanan maganganun da ya faɗa kai imamu shafi wanda har sai da Ahmad dan Hanbali ta mishi kashe shi ya taba tare shi ce kai ya haya kai yanzu ana magana ilimi a ka isa ka gwada kanka ma da shafi ka daina wannan abubuwan da kake Ahmad dan Hanbali wanda abokinsa ne tare suka taso tare suka rayu sai da ya mishi wannan kashe din duk da irin kawaici da haƙuri irin na malam Ahmad ibn Hanbali amma sai da ya tarsasu zuwa ga yima yima malam dan Madinu irin kama a ce tsiye kenan ko sai dai mishi ido da ido akan batun shafi innahu laysa bi thiqa yace ai ba ba amintacce bane shafi ka ji magana da jama'a mara mara dadi wa qila li ahmad ibn hanbal illa ibn ma'in yatakallama fi shafi aka ba ce mallam ahmad ibn hanbal to kadi ji abin da ke faruwa wa qala ahmad sai amr yace man min aina ya'rifu ya ya ash-shafi to ya ma san shi huwa la ya'rifu shafi bai san shafi ba wala ya'rifu ma yaqulu shafi bai san maganar shafi ba aw nahwa hadha wa man jahila shay'an ahda duk wanda bai san abu ba yana gaba da shi qala abu umar rahimahullah ibnu abdur yace sadaqa ahmad ibn hanbal rahimahullah wallahi gaskiya ahmad dan hanbal ya faɗa game da wannan magana ta yaya dan ma'inu akan shafi'i inna ibn ma'inin kana la ya'rifu ma yaqulu shafi'i rahimahullah lalle ma la ya dan ma'inu bai san shafi'i ba وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها abin da yake nufi shi ya haya ɗan ma'ilo ba shi da nasibi a fikihu da zai gane maganganun shafi sau da aka shafi yana magana bai fahimtarsa sai yake tuhumarsa ya ce kuma shi ya ɗan ma'ilo saboda ƙarancin iliminsa a fikihu ba an taɓa tambaye shi wata matsala a cikin taimama bai sani taimama bai sani shi za ka ga shi wannan irin shi ne abin da ke faruwa yanzu a zamanance mutane da ake cewa yan boko ba san ilimi ba sun ji malamai na magana kan ilimi sai su dinga jin haushin su saboda ba sa fahimtar su kuma suna so su sa baki a cikin maganar addini wa an ahmad ibn zuhair qala su'ila ya ibn ma'in wa ana hadirun an rajulin khayyara imra'atuhu faqtara nasa a gabana inji mala ahmad dan zuhair an tambayi mala ya dan ma'ino game da hukuncin mutumin da ya ce matar shi na baki zabi ki zaɓi abin da kike so ko aure ko rabuwa sai ta zaɓi cewa ta zaɓi rabuwa kaga a cikin shi kenan ko saki ya tabbata ko faqala sai ya ce sal an hadha ahlul ilmi shi ka tambayi malamai ni ba san wannan karatun ba dan ka wato shi dai da itina'i da masail na fiqh shafi'in kuma wannan shine farfajiyarsa saboda haka kowannen su yana yana aiki ne a wani bangare na daban to da ya kamata ya haɗan ba irin sai ya kanshi adalci kai sa baki a cikin abin da tafi yake Allah fi kauli mal aksamu dan sayfi ya faɗi gaskiya inji ibnu abdulbari da yake cewa wailul li alimi amrin min jahili duk wani masani na wani abu ya shiga uku a gun jahilin wannan abu masanin alqur'ani waye musibar shi jahilin alkurani masanan hadisi waye musibar shi jahilin hadisi masanan tattali waye ne jarabawa shi jahilin tattali kamar yadda misali yanzu masana addini jarabawa su a wannan zamanin jahilan addini wato subject din su wanda ya kamata su hakura malaman nan su koya musu su ne fitina ga malaman to haka shine wailun li alimi amrin min jahilihi man jahila shay'an adahu ɗabi'a ɗan adam in ya jahilci abu sai kama gaba da su wa man ahabba shay'an ista'bada wanda kuma ya kaunaci abu to sai ya bautar da kanshi wajen neman abu وقد كان عبد الله الأمير ابن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول إن ابن وباه كذب على ابن معين في حكايته أنه أنه سأله عن الشافعي وي ابن معين قريا أكي مسد أكتي أن تنبيش جمال الشافعي كما ياتي ليس بثقة وزعم عبد الله عبد الله إن ابن عبد الرحمن يتشي أنه رأى أصل ابن وده يجا أصل لتافي ابن وده الذي كتبه بالمشرك وندروا تاقص الجبس وفيه cewa sa'altu ya ibn ma'inin an shafi fa qala huwa thiqa cewa amintacce ne qala yace wa kad kana ibn wallahi yaqulu laysa bi thiqa fa kana abdullahi al-amir yahmilu ala ibn wallahi zalika sauraka shi abdullahi al-amir mutumin kasar sham ne afwan kasar kasar masar ya kasance yana ganin cewa ibn wallahi shine ya faɗi magana wanda ba tabbata ba game da abin da aka ce ya dan mai ne na faɗa akan shafi'i وكان خالد بن سعد يقول إنما سأل ابن وضاه عن إبراهيم بن محمد الشافعي ابن وضاه يتنبأ لي جمد إبراهيم بن محمد كاون شافعي با شافعي محمد بن ابن محمد بن إدريس الشافعي با ولم يسأله عن محمد بن إدريس الفقيه الشافعي وانا دوكو غرباش مفتاني وهذا كله عندي تخرص وتكلم على الهوى musamman tun da ya tabbata har Ahmad dan Hanbali ya saba fiya cikin magana ce duk wannan shaci fadin wa qad saha an ibn ma'in min turkin annahu kana yatakalamu fi shafi tabbas ya tabbata cewa ibn ma'in yana maganganu akan shafi to kamar yadda muka ambata jama'a duk irin wannan a ce ai malam wani ya taba zagin albani ai malam jafar ya taba magana akan wani ai malam daurawa ya ce kaza ai da kisani ya ce kaza ai mansur sakwata ya ce kaza ai malam ba'ari ya ce kaza ai balalawa ya ce kaza dai wannan magana ya faɗi magana akan wani to ba ta da ba ta da amfani ba ilimi bace ba a yaɗa su ko baya zama hujja akan a ci mutuncin ɗaya daga cikin su sawon wanda ya faɗa ɗin ko wanda aka faɗa kan shi wannan shine manhajin ilimi dinon mangarin kau da kai ake daga barin su kawai ka ɗauka ɗan adalci ne da ya kamata inda inda so samu ne a ce malaman su ɗara daga yin wannan maganganun to amma ɗan adam ne su ba za su ɗara daga haka ba dan adam bai rasa wannan sibi na hasada wannan sibi na bakin ciki ko takeici ko damuwa ko dokan fansa ko mai da ba'asi ko raddi ko kuma kawai san rai bai rasa wannan nasibin ko to idan yazo yin magana da irin wannan harshen ku da kuke ɗaliban ilimi ya kamata ce kuna da ma'aunin da za ku gane yanzu malam fa ba karatu yake ba yanzu fa dai yana dai yin wani abu ne na dan adalci to Allah ya gafarta mai sai abin mai kayansa shine wannan abin da malai yake koya mana anan yake cewa a a ala ala in annahu kana yatakallamu fi shafi'i ala ma qaddamtu laka hatta nahahu ahmad ibn hanbal rahimahullah kuma da muka ambata ashe da mallam ahmad dan hanbali mai kashidi hana shi wannan bahu ala mawdi'i min al-ilm mallam ahmad dan hanbali wannan da cewa ka tsaya iya matsayin ka ilimi wa qala lahu yace lam tara aynaka qattu mithla qawli shafi'i ce kai baka taba ganin malami ne shafi'i ko irin maganganunsa ba وقد تكلم ابن ابي ذئب في مالك بن انس ابن ابي ذئب wanda malami ne bai gaza maliku ba sun rayu lokaci guda Muhammad bin Abdullah bin Abi Zaid yayi maganganu marasa daɗi akan maliku bi kalamin fihi jafa'un wa khashuna da zance wanda yake a cikin shi akwai jafa'i akwai kaushin magana malai yace wa karihtu dhikrahu bana sa mata wannan magana ba zan iya faɗan shi anan ba wa mashhurun anhu magana ce mashhuriya ibn abidibin yana magana akan maliku yana ce maliku me ya sani ai ba dan yaro kaza da ire-iren su wa qala hu inkaran minhu li qawli malik fi hadisin bayyana bil khiyar ya ce ma maliku ya yarda insha Allah maliku ya annabi raddi saboda haka ya yarda a kama shi a kashe shi a sashi tuba ko mun karanta magana a bayan za ku yi tunawa saboda maliku a cikin in kai kuma mu da ga hadisin albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi matakan basu rabu ba sai maliku yake cewa walaysa li hadha indana haddun ma'rufun wal amru mahmulun wala amrun mahmulun bihi wala amrun ma'mulun bihi fihi yace to mu mu gane wannan hadisin yaushe ya za a yi shi in sun ban majalisi ɗaya ko ko suna zaune a wuri ɗaya ko ko yaya sai dai maliku ya ga shi bai sai da aiki da hadisin mutum wannan magana sai shi kuma ibn abi din kawai sai ya ce ya zagi annabi ko yawa annabi raji irin dai siyasar nan da ake ta yanzu kowa kawai ya mai da annabi karan bara da shi yake ta da fitina da ta da zaune tsaye Allah ya kyauta wa kana ibrahim ibn sa'd yatakallamu haka ne Ibrahim dan Sa'di shi ma wa kana Ibrahim ibn Abi Yahya yadbu alayhi Ibrahim dan Abu Yahya yana yin baka addu'a ga Malik Allah ya kauda shi Allah ya kashe shi kafin ya kashe addini ko ba ba ba ba ba har sujuda aka aka aka tare yana sujuda yana cewa ya Allah ka kashe Shafi'i kafin ya kashe ilimin Maliku ba a sujuda aka samu wani yana yana yana yana addu'a ya ce Allah ka kashe Imam Shafi'i kafin ya kashe ilimin Maliku ya Allah wannan yaro ya zama fitina ga Maliku وتكلم في مالك أيضا فيما ذكره الساجي في كتاب إلى عبد العزيز بن أبي سلمة هكا عبد العزيز بن أبي سلمة شما أنا مغانا أكم مالك وينا ذاكيش وكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي جنادي دول أن متانا وآبو أشياء من مذهبي duk suna da wasu maganganu akan fatoyin maliku wa takallama fihi ghayruhum li tarkihi riwayata an ibrahim an sa'd ibn ibrahim wa riwayatihi an dawo da bulan Husaini wa Saur ibn Zaid wasu kuma su magana akan saboda cewa ya ki riwaya daga Sa'd ibn Ibrahim amma yana riwaya daga Dawud ibn Husain da Saur ibn Yazid wa tahamala alaihi Shafi'i wa ba'd ashabi Abi Hanifa fi shay'in min ra'ayi haka nan shi kan Shafi'i yayi wasu maganganu akan Maliku haka nan wasu daliban Abu Hanifa sun maganganu akan Maliku dan hassada saboda matsayin da Allah ya bashi na limanci yanzu kuma kaga shi ma wannan da yake magana shi kai shi bin Abdul Barra shi ma yanzu malike ce yake ko misali wa abahu qaumun fi inkarihi al-mas'al al-khufayn fi al-hadr wa safar wasu kuma sun yi magana akan Imam Malik saboda maganganun shi akan shafa akan hufi wa fi kalamihi ala Ali wa Usman da akan wasu maganganu da ya akan Sayyidina Ali Usman wa fi futiyahu ityanan nisa'i fil a'jaz da fatawar shi game da zakkewa mace ta cinya idan mace tana haila maliku ya bada fatawa cewa ta makale mijinta a jikin cinyar sa har ya samu gamsuwa wa fi qu'udihi an mushahadatil jama'ati da kuma yadda maliku a ƙarshen rayuwarsa yayi tsawon shekaru kusan shekara biyar baya zuwa sallar jami'a gida kawai yake sallah fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai wa nasabuhu bidhalika ila ma la yusilu dhikru suka danganta shi zuwa ga abinda bai kamata a falace ko sallar jami'i baya yi lokacin da maliku shi kuma matsalar da ya faru shi ne ya samu cuta ta tasalsulul bawli bai ya rike fitsari sai ya ga cewa bai dace ya dinga zuwa yana yana wato najasantar da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai na zuwa masallacin sallah shi ne sai ka ce ai ma baya sallah a jami'i sai ka sai ce sai ka ce wani boka a ce ko dai bokanci yake dan adam kenan mai wuyar gane hali ko in kai magana baka tsira ba in ma kayi shiru baka tsira ba duniya da wuyar zama in ji mawaki وقد برأ الله عز وجل مالك مالكا عما قالوا Allah ya tsare maliku daga waɗannan abubuwan da suke tafaɗi a kansa wa kana insha Allah inda Allah wajiha ci kuma muna fata Allah ya so maliku yana da fuska yana da mutunci a wurin Allah duk mutunci zaka zama da mishi a duniya bai zube ba wa ma mithlu man takallama fi maliki wa shafi wa nadairihima min al-a'immati illa kama qala sha'ir al-ash'a Ishair al'asha ya ce masu magana akan maliku da shafi'i da ire-irensu to hukuncinsu kamar hukuncin maganan a'asha ne a'asha dai mawaƙin nan na jahiliya a wata waƙarsa mashahuriya da yake zambo ga wani mutum mai suna yazid ibn musulun da shaibani wannan baitin da kusan kowa ya san shi ko da baka san inda waƙar take ba kanaqihin sakharatin yawman liyuhinaha liyuhinaha falam yadriha وأوها قرنه الوعد كناطح سخرة كمن متنقين فلل الدوس يوما ليوهنها أواني أواني لفظ ليفلقها كمن دن دن أبكي سخرة yana so ya raunata dutsen falam yabriha ba zai iya cire da dutsen ba wa auha qarnahul wa'al wannan dan dan rago sai dai karya kahonsa eh farko wakan ablig yazid da bani shaybana ma'alikatan eh aya menene ke cewa aba aba sabitin amma tanfakku ta atakilu shine farkon wakan yace menene albasta albasta muntahiyan alasta muntahiyan an tati aflatina walasta da'iraha ma aqnabal iblu sai yace kanatihin sakaratin yawman liyuhinaha falam yadriha wa auha qarnahu alwa'l dogo waka ce a asha yake ma yazid ibnu mushir al-shaybani wani mutum a jahiliya da ya ci mutuncin sai yana neman masa da martani to zaka ga wannan baitin ya shahara sosai Allah ya ji kamala albani namu na san galibin mu hada baitin na a bakin sa ba mu san inda yake ba kana tihin sakharatin yawmal lil musamman ana magana akan al-Imam al-Bukhari da littafin da ire na abubuwan da wasu suke kawo na kokarin kai masa bara da kai masa wawusa to akan ambaci wannan baitin da a musu kashe cewa kai dan akuya ka ji da dan wannan kawon naka dan kankani kai ka alkinta shi ba za ka iya fasa dutse ko ka rawanta shi da wannan da wannan dan dan kafan naka na wasa ba ya nafihal ko kuma auka maqal Husain ibn Humayd ya nafihal ya nafihal jabali ya kai wanda ke ainihin wato a tunkuyin dutse al'ali liyuk liyuk liyak lumahu wanda yake so ya soki dutse ya mushi ciwo ya ji masa ciwo ashfiq alal ra's ka tausaya wa kanka la tashfiq alal jabal kanka tausaya wa dutsa wa kalamu wato don da ya zagi maliku ko shafi ko na abu ana ce mishi tausaya wa kanshi ya tara wa kanshi zanibi kuma shi ba zai kai daraja da Allah ya musu wala gada hasan abul atahiya hina yaqulu haka abul atahiya da yake cewa wa man zallabi yanju minan nasi saliman walin nasi qalun bidhununi waqilu wa man zal ladhi yanju min an-nasi saliman wa ne ce tsira daga mutane salin alin wa nuna mana mutumin da mutane ba sa zagi wane ne shi babu a idan shi ko a bayan idan shi shugaba ne ko malami ne ko dattijo ne ko mai fada a ji ko mai sarauta ko gama garin mutum ko talaka ko mai kuɗi ko namiji ko mace ka nuna mana mutumin da mutane ba sa zagi babu duk wanda ka sani a duniyar nan ka fara daga kan kanka da iyayenka da malamanka da ƴan uwanka cewa ana zagin wannan mutumin ana aibata shi ana cewa bai iya ba kuma ta gila na kusa da shi ko ya'yan shi ko ɗaliban shi ko da suke cin moriyarsa ko da suke zaune wuri ɗaya ko da taba musu alkhairi su ne suke zagin shi eh man zallabi yanzu minan nasi saliman walin nasi qalun mutane suna da cece ku ce bil zununi da zato wakilu ce ai kaza ai kudin ma na ruwa ne ai kaza aka ce ai kaza ai an ma kore shi daga aiki ai kaza kaza kaza kaza ai matan mata gudu ai ba a samun abinci a gidan shi ai karatun ma din na kaza duk ko me sai an faɗa Yadda dai kaga mutane suna yi dinnan kullum ba za ga baiti na gaba nan yayi tashi haka bai sa bai sa abin da ke wajen ba amma asalin abin da ke wajen shine kad kila ma kila in haqqan wa in kadhiba wa ma'ata wa ma'ata zar wa ma'ati zaruka min shay'in idza kila shi kad kila ma kila an fada abin da aka gara mafada in haqqan in ma gaskiya wa in kadhiban in ma ƙarya wa ma'ati zaruka min shay'in idza kila mutane sai za su faɗi magana ta wani uzuri ko me zaka ce ko irin magana Aisha in nace muku ban yi ba ku ce ƙarya nake in nace muku nayi kuma nayi wa kaina shari ya zan yi da ku daga duniya ba ce ai sun canza da'awa albani ai sun ci mutuncin addini ai ma ba dan Allah suke yi za ka da wanda ya ce maka ba dan Allah kake ba tunda shi bai shiga taska Allah ya gani sai ka rabu da shi kawai da da magantar shi وقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرق إلى أسرع الناس إليه قديما mun ga yadda mutane suka tumba yau ba duk wani abu na zalunci duk wani abu na ƙarya duk wani abu na hasada da shiga cikin mutuncin mutane to mutane suna da saurin yaɗa shi nan da nan kamar da muka ambata ala tara ila qawlil kufi fi sad ibn abi waqas annahu la ya'dilu fi ra'iyati wa la yabdu fi sariyati wa la yuqsimu bisawiyati wa la yaqsimu bisawiya bagairin zancen da wancan mutumin ƙauye yayi akan sadu dan abi waqas ba ya ce baya adalci baya zuwa yaƙi baya raba ganima da adalci a wata riwaya kuma bai iya sallah ba wa sa'adun badariyun badare fa ake wannan sharrin wa adul asharati mashhud lahum bil janna kai daga cikin da Allah ya shaida musu aljanna annabi musu da aljanna su goma wa adul sitta alladina ja'ala Umar radiyallahu anhu an shura fihi ɗaya daga cikin tare shi da Umar yace su shawara su zaɓo halifa a bayansa ɗaya daga cikin su wa qala Umar ya ce tuwufiyar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam huwa an humradin annabi ya bar duniya ya yarda da shi amma wani bakawai ya ce bai iya sallah ba ba yi da adalci matsoraci ne ba yi da kaza kaza kaza kuma nan da nan magana ta yaɗu ta yaɗu har ta je madina saboda magana banza ce duk alheran da yake ba su yaɗu ba wa qad ruya anna musa alayhi salam qala haka nan annabi musa an ce ya ce ya rab ya Allah iqta anni alsuna bani isra'ila ina roƙonka Allah ka hana harsunan banu isra'ila faɗan muguwan magana a kaina fa Allahu ta'ala ilai sai Allah ya ce Musa ya Musa lam aqtaha an nafsi fa kaifa aqbaha anka ni Allah ubangiji su ban tsira daga harsunan mutane ba ina kuma kai wato mutane Allah ba ba su kyale shi ba duk abin da suka shiga da damuwa za su faɗi mugun magana akan Allah suna ganin Allah bai kata musu ba Allah da ya halicci mutane mutane musu kyale shi suna faɗan mugun magana akan shi ne magana mafi muni shine shirka mutane suna faɗa akan Allah to ina kuma ga wani bawa qala abu umar walaqad wallahi laqad tajawaza an-nasu al-hadd fi al-ghibati wadh-dhamm cina rantsi muku da Allah mutane sun wuce makaɗi da rawa wajen gulma da zagin masu mutunci falam yaqna'u bi dhanni al-ammati dun al-khassa bas tsaya iya zagin talakawa da awam ba suna zagin mutane na musamman malamai da masu fada aji da shugabanni da iyaye da masu mutunci wala bi dhanni al-juhali dun al-ulama bas tsaya a wajen zagin jahilai ba har malamai ana zagi hasali ma ana ji yanzu malamai sun fushin zagi akan akan jahilai malamai ba su jin tsoron Allah malamai sun zama yan duniya malamai ba gaskiya suke faɗi ba malamai suna kaza yanzu duk inda ka zuga ga malamai sun zama karan bara dole su baka tausayi har ma da zaman su ma yanzu suna jin tsoron faɗan magana saboda su kira ragowar mutuncin su wa hadha kulluhu yahmilu yahmilu alayhi aljahl wal hasad duka jahilci da hasada ke sa ayi wannan duk wanda zaka ya ce ai suna shiga manyan motoci to kaga wannan alama hasada ce da kuma jahilci shi shiga babban mota idan mutum da kudin shi shiga ya ruwanka an ka ce an bashi ne ai ka san a gaban ka aka bashi waye bashi kuma bashin aka yi haramun ne a bashi kaga jahilci kaga hasada akwai littafi mai kyau na Imam Shawkani raf'ur riba amma ya juzu wa ma la ya juzu min al-ghiba dan karami ne haka ina jin wasu sun same shi a cikin zakar makitarin nan ko in juzu ne haka dan kai kamar shafi 50 zuwa 70 yana da kyau mutum musulmi ya koma ya karanta shi ko ya saurari wasu zantuttuka ko wasu hudubobi ko wasu wa'azoji kamar wa'azin malam albani na na gulma wallahi duk sanda ka ji wa'azin nan sai ka ji kamar kawai ka samu ka samu sanata ko ka rufe bakin ka kawai na yan kwanaki sai ka yi kwanaki ba ka iya magana an ka ji haɗarin da ke cikin gulma da irin yadda ta zama kamar wata kamar wata wato ruwan dare gama duniya abu da yawa da muke faɗa da muke ganin ba komai sai ga ashe akwai komai Allah ubangiji ya gafarta mana kaji sai da malai rantsi da Allah ya ce wallahi na rantsi muku da Allah laqad tajawazan nasu hadda fil ghibati wal dhab tun zamanin su kai kani na biyar kila ibn mubarak fulanun yatakallamu fi abi hanifata fa anshada bayt ibn ruqiyat aka ce wani yana magana akan abu hanifa sai karanta baitin abun nan abun nan ibn ruqiyat da yake cewa hasaduka in ra'auka faddalaka Allah bima fuddilta bi fuddilat bihi nujaba suna maka hasada saboda sun ga Allah ya fifita ka da abin da ya fifita mutane wanda suke wato gwaraza wakila da abi asim annabi fulanun yatakallamu fi abi hanifa fa qala huwa kama qala nasib yayi kama da maganar nasibu da yace salimti wa hal hayyun ala nasi yaslamu asalin waƙar wani mutum ne yake ma wata budurwar shi waka da yake cewa wa ma zala kitmani ki hatta ka annani bi raj'i jawabi sa'ili anki a ajamu yace ban gushe ba ina koya dangantakan mu da ke ana ta tambaya na waye ake ganin ka a waje kaza ne ko dai wanda kake so ko kana da budurwa a gidan nan yace ina ta koyewa wa ma zala kitmani kamar da idan zaka yi aure na biyu kake koye matarka kai ta munafurci kai ta munafurci har sai wani babban munafiki ya zo ya ga mata ko wani kitmani ka anni bi rad'i jawabi sa'ili anki a ajabu na zama kamar kurma ce ce yace li aslama min qawli rushati wa taslimi salimti wa hal hayyun ala nazi yaslamu yace na yaka ne li aslama min qawli rushati dan na tsira daga maganganun dan gulma wa taslimi kima kuma dan tsira kafin urgiya ta kira ki a waya ta zazzage ki ciki ki mamman miji na shegiya matsiya ce ya karuwa kaza kaza kaza ko ni aslama min qaulil wishati wa taslimi ce salimta ina roƙo Allah ya sa ki ki tsira to zancen shine wa hal hayyun ala nasi yaslam akwai wani mutum rayayye da ya taba tsira daga zantukan mutane amma ta ce mara tsira ne wahal hayyun alal nasi yaslamu babu to ka dauka kawai wannan ita ce dabi'ar mutane a duk inda suke abinda suke yi kenan qala abul asad du'ali hasadul fata in lam yanalu sa'ayahu fannasu ada'u lahu wa qasum wannan ma mashhurun bai ce hasadul fata suna gaba da wannan saurayi suna masa hasada in lam yanalu sa'ayahu dan ba su ga irin aikin su ba fannasu ko fal qawmu a wata riwayar ada'u lahu wa qasum duk wanda ya fice haka Ahmad dan Hanbali yake fada cewa shi mutum idan Allah ya bashi da yake magana akan Shafi'i da wancan magana da aka kan shi ce shi mutum idan Allah ya bashi wata baiwa da ta daran masabo'in sa to dole su yi masa hassada su gaba da shi malam ya ci gaba da cewa faman arada an yakbila qawlan ulama'i thiqatil a'immatil athbati ba'dihim fi ba'd falyaqbal qawla man dhakarna قوله من الصحابة الرد لا عليهم بعضهم في بعض فإن فعل ذلك ظل دلالا بعيدا duk wanda yake so ya anshi zancen mutane malamai da suka yi akan junansu to in ba ga tsoro ba ya anshi maganganun sahabban na akan junansu abokan da kima da su ibnu mas'ud su ibnu abbas da mutanen sham da makamantansu ya karba ya gani yana yin haka kuwa to ya bata domin sanadiyya haka zai zama ya ya ya yarda da aibata sahabbai kenan وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول إكرمة هكذا كان دلنشان سيد بن المسيب كان إكرمة ذاك بتا وفي الشعب وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة lokaci da kan shi maganganun waɗannan akan junansu mutanen Hijaz da mutanen Makka da mutanen Kufa da mutanen Sham wa fi Malikin wa Shafi'i ko ka faɗa ka yadda da abin da aka faɗa kan Maliku da Shafi'i wa sa'ir man zakarnahu fi hadal bali da sauran da aka bata ma zakarna an ba'dhi fi ba'dhi fa in lam yaf'al wa lan yaf'ala ba za ka aikata haka bindika da hankali in hadahu Allah in Allah ya shi ka ba za ka ansa ba wa alhamahu rushdahu Allah ya baka ya ya kimsa maka shari'a fal yaqif inda ma sharatana to ka tsaya inda aka gaya maka ina ne Allah ya kabala fi man sahhat adalatuhu karka anshi wani zance game da mutumin da aka tabbatar na kirki ne wa ulimat bil ilmi inayatuhu aka san yana ba ilimi muhimmanci wasa liman min al kaba'ir ya tsira daga manya manyan zinubai wala ziman muru'ata wat tasawun ya zama kuma yana rike mutuncin shi da kare kansa to karka a shi mummunan magana akan shi wa kana khairuhu galiban alherin shi shi yayi yawa wa sharruhu aqalla aqalla amalu kuma sharrin sa shine kadan a cikin aikin sa fa hadha la yuqbalu fihi qawlu qa'il la burhana lahu bi irin wannan ba a san zancen wani a kansa wanda bai da hujja wa hadha huwa al-haqqu alladhi la yasihu ghayruhu insha Allah ita wannan ita ce gaskiyar da bai halasta a faɗi wata magana ba sai ita in Allah ya so jama'a kun ji wannan zance mai tsayi da mala yake ta yi mana akan wannan mas'ala ta kalamul aqrani ba'dihim fi ba'd za mu saurara nan insha Allah saboda kowane lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wannan tafi insha Allah ya gangaro ƙarshe watakila muka sa darasi uku zuwa hudu mu karasa shi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh